sha biyar ga watan Ramalana hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyar da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu za mu saurari tafsirin alƙur'ani mai girma daga babban masallacin juma'a na garin zakace wanda halifa abbas ismaila abbas zakace zai jagoranta malam a hukumar zai gabata baki an gabata malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأنفقوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bai kowa bai komai bai tsari ban tsarin musa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai albarka mai alfarma a wannan yini na sha biyar da watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da hudu a wannan babban masallaci na juma'a na garin da kace da shi da sauran suna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsare da shi da fahim kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka in ba a manta ba muna nan a cikin wannan sura surar misali mun kwana inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana bayan hukunce-hukunce da aka faɗa na yadda wato yadda za a rike marayu da irin gwargwadon abin da ka rike in za ka yi adalci ko ba za ka yi adalci ba haka zo kuma aka yi maganar gado shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana da wanda za su yi gado da wanda ba za su yi gado ba shine Allah subhanahu wa ta'ala duka ya gaya mana cewa sulmu duka waɗannan iyakoki ne na ubangiji kuma duk wanda ya ƙetare wannan iyakokin ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za shi ya shi wuta kuma zai tsoron a cikin Allah shi kare sai Allah ya ce wallahi ya ci da fashi an zo wani hukuncin wallahi ya ci na fashi da misali idan mutum ya zo ya tarar da wasu daga cikin iyalan matayen sun aikata alfahisha sun aikata mummunan alfasha ma'ana sun aikata lullake to abin da za a nema ba su tashhadu alayhim na arba'in za a nema mutane musulmai mutum uku daga cikin mutum uku daga cikin fa in shahidu idan suka shaida cewa lallai sun gansu suna aikata zina sun gansu ido da ido to fa asjudu wanda fi yuji Allah ya ku rufe su sai ku daure su a cikin gidajen hatta ya tawaffa wannan maut har lokacin da mutuwa zai zo da dauke su za a ci gaba da rufe su har mutuwa ne aw yadda adam lahu da wannan sabila ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya samu musu hanya ya samu musu mafita ya samu musu mafita an gane ko idan farkon hukunci kenan farkon hukunci da ya sauka akan aikata zina idan aka sama mace ta aikata zina to abin da za a yi aka samu shaidu sun tabbatar za a rike su ne a gida za a kulle ta ba za ta fita ba ba za ta je ko ina ba komai ba inda na ce ba za ta yi abin da za a yi ke to daga lokacin da ana wannan tafiyar har sai Allah subhanahu wataala ya dauki ranta to shi kenan magana ya kare ke ta samu ita ko kuma ana nan ana nan wani hanya ya zo a tabbatar da cewa bincike ya nuna cewa ba ita ne ta aikata ba wannan farkon hukunci kenan na sai Allah ya ce
واللذان ياتي- ياتيانها منكم فاذوكما فإن تابا وأصلها فأرجوا عنكما إن الله كان توابا رحيما
wallazani mazaje guda biyu ya jiya ni ha minkum wanda suka zo ma aikata zina ko kuma luwadi dan malamai duk maganin aka ce wallazani ana nufin mazaje kaga maza wanda suke aikata aiduwa ne ko a nan sai aka ce wasu malamai suka ce an shigar da namiji ne da mace idan su biyun suka aikata zina to daga cikin ku fa'azuhuma Allah ce ku musguna musu farko hukunci kenan in suka aikata ku musguna musu fa in taba amma idan suka tuba wa aslaha suka gyara aiki suka gyara ayyukan su fa arju anhuma ku kauda kai daga gare su inna Allah shi ubangiji kare tawwaban ya kasance tintini mai karban tuba ne ga wanda ya tuba rahiman kuma mai jinkai waɗannan ayoyi guda biyu duka duka suna magana ne akan hukuncin zina amma daga baya ayoyin suna nan amma wannan hukuncin yanzu ba shi azzaniyatu wazzani fajadlu fajadlu kullu wahidin minhuma mi'ata haka Allah ya faɗa shine Allah subhanahu wata'ala yake ga mana kun ga yanzu wannan hukuncin an warware shi ke yanzu hukuncin da yake ake hukunci da shi shine wanda ya zina namiji ko wacce ta zina ta mace idan sun taba aure to za a jefe su ne idan ba su taba aure ba kuma za a yi musu bulala ne bulala ɗari a bainin jama'a abin za a yi shi ne a bainin jama'a amma a sabanin da idan mutum ya aikata zina to idan ɗan manyan mutane ne shi sai a yi mashi hukunci hukunci mai sauƙi hukunci hukunci mai sauƙi ba za a musguna mashi ba an ce mafi kirban an musguna mashi shi ne a ɗauki takalmi a jefe shi da shi da farko kenan a haka su suke amma daga baya sai hukunci ya sauka ko waye ko dan waye idan ya aikata aka samu shaidu guda saboda shi shaidar zina yana da wahala abu ne mai wahala wajen neman gira ana iya rasa ido shi zina kenan shi ka'ida sai an samu mutum hudu shaidu adilai ma'ana adilai wanda bai taɓa shi aikata zinan ba kaga in ya taba aikata a kai mashi hukunci yanzu idan wani ya zo ya aikata shaidar da zai bayar zai ba da shaida mai sauki ko bai aikata ba zai ta ya aikata saboda yana son siya to dole sai an samu shaidu guda kuma shaidun nan ba su zama a lokaci guda kowanne ya ce na gansu kirmi da tabarya shi ma alkali a nan sai ya ba da rubuta ko dai ka gansu a kwance ko dai kaza in ji aka sama mutum uku suka ce mu mun gani ido da ido sai ɗaya ce ni dai na zo na gansu a kan gado ko a kan shimfiɗa dukkansu a tsirara ba wanda ya sa su tufafi A- abin da ka gani kenan shi ya abin da ya gani kenan sai aka fashe da shi ba sa aikata gani ba saboda kare mutunci su waɗannan guda uku da suka gani ido da ido ko da ya mushi bulala bulalan azali bulala tamanin sun yi azali ko da fa sun ganin guda ɗaya ne yanzu ya zo ce shi ya gan su ko ya ce na ga lokacin da suke sa ka ko ce ya gan su dukan sa ba tufafi duk irin wannan to duka sauran sai an bulala su su uku nan duk sai an bulala su shi kaɗai za a karɓi shi da shi saboda kiyaye mutunci ba a san a taɓa mutuncin ɗan adam kiyaye mutunci shi ina ba ta fahimta da kuma fa shi zai zo ya ikirari ya ce ya aikata kun ga ba a bukatar shi ko ya ce shi ya aikata da ya fara a gaban mu ya rasulullahi sahabi ya zo ya ce ya rasulullahi yana sa a tsarkake shi ya aikata da annabi zai kamar bai su ba ya ƙara zagayowa annabi ya kamar bai su ba ya zo can fuskan manzan Allah ya rasulullahi ga abin da nake sai annabi ya ce ina dangin shi aka kira su farko ce a shinshine shi ko ya sha giya ne aka ji lafiya ne aka ce ina dangin shi aka kira dangin an tabbatar da lafiyan shi ba yi da wani matsala ba abin da ya shafe shi ba yi da taɓin hankali da aka tabbata sai aka ce a to kai baka san zina ba ya ce ya rasulullahi na san zina shine kaza kaza kaza to duk da aka ba shi mafita ya tabbatar da cewa ya aikata sai annabi ya ce to a bi a jini shi da ya ji aka fara jifar su da zafi ce ban aikata ba ban aikata ba su kuma suka ce ina aika annabi ya baka mafitan da zai ba kenan har aka zana shi sai da suka dace suka ba manzon Allah labari ai da ya ji zafin an fara jifar shi sai yana cewa bai aikata ba bai aikata ba sani ya ce ne ya sa ba ku kyale shi ba lokacin nan da ya ce bai aikata ba sai ku kyale shi shikenan ya sha amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo sai ya mishi sallah wannan irin su dama akan aje mana ne dan ya zama mana mu samu hukuncin an fahimta idan abu ya faru su sai su aikata sai a haifar da hukuncin da ake so yi an gane ko saboda kokarin tara mutunci da kare mutunci shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake wasu malamai sun ce wannan ayar ana nufin wallazani kamar yadda na faɗa namiji da shi wasu malamai suka ce a'a ana nufin maza ne su ma hukuncin su kenan sai Allah ya ce إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريبا فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما
Allah subhanahu wataala ce innama tawbatu ala Allah kaga tuba wanda Allah subhanahu wataala ake yi gaba ɗaya tuba ana koma ma Allah wanda Allah subhanahu wataala ya karbi ke karba lillazina ya'maluna su'a wanda suka aikata mummunan aiki idan suka tuba suka dawo bijihalati ta hanyar jahilci ma'ana rashin sanin suna mutum ya aikata aikin zunubi bai san aikin zunubi ya aikata ba rashin sanin ya sa shi ya aikata sai daga baya ya gane ya gane cewa ashe abin da ya aikata a rashin sani sun mai tubuna min kari sannan sai suka tuba a kusa suka tuba a kusa min karin kenan ma'ana gabanin mutuwa ta wasu malamai suka ce gabanin mutum ya shiga gargar mutuwa ina ba ta amfani amma mutumin jari sun ce musulmi ko da ya shiga gargara in ya tuba Allah yana karɓar tubar shi amma wanda ba musulmi ba sai da mutuwa ta zo ya shiga gargara ya ganta sannan ya ce ya tuba to shi wannan an riga an rufe kofar shi duban gaba ɗaya da ake yi wa Allah ga wanda suka aikata mummunan aiki sun mai tubu na min ƙarfi suka aikata a kusa wa ula'i ka yi tubu labarai waɗannan Allah zai karɓa tubansu ko Allah ya riga ya karɓa tubansu kana Allahu aliman hakima shi ubangiji ya kai jiya wani ne masani ne ga alifarsa hakiman kuma gwani ne wajen aikata aiki sai Allah ya وليست التوبة للذين يعملون السيئات إذا لهم الموت فلئن تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات فاتوبة بني wannan ba tuba ba a karɓar tuban wanda suka kasance suna aikata mummunan aiki hatta idza hadara ahaduhum al-maut har sai lokacin da mutuwa ta zo mai cikin su har shi ya kai ba ta iya magana hatta idza hadara ahaduhum al-maut lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan cikin ƙala sannan a lokacin ya ce ji tuntun a ya ubangiji yanzu na tuba kun ga fir'auna ai sai da mutuwa ne ta zo mishi nan da yanzu ya tuba Allah ya ce mishi al'ana a yanzu in yi tuntun a walallazi ne ya mutu na ohun kufa haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ba a karɓar tuban wanda suka mutu suna kafirai wanda lokacin mutuwarsu sai da lokacin mutuwa suka zo sannan suka ce su tuba na ita kaga wajen nan a tattana da mu azabar alima Allah ya duka su wannan abubuwa da jin azaba azaba mai gadi Allah shi kare shi yasa shi tuba duk lokacin da ka aikata aikin mummuna sai ka tuba ka sani ko baka sani shi yasa kullum muke yin istighfar ita istighfar Allah yana kankar da ka sani baka sani ba ka aikata kullum ba yadda za ka yi kace tun daga fitowar rana har faduwar ta mutum ya ce ya aikata wani aikin da ba zai yi ba zai yi da yawa yanzu akwai mutum abin da ya aikata bai ma san ya aikata kuma zai nufi Allah ka yaje mana bin sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا يجل لكم أن ترثوا الربا كرهان ولا تدلوهن لتذهبوا ببال ما آتيتموهن إلا إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
الله سبحانه وتعالى يذكر بدك يا من السواه يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم الإيمان لا يحل لكم أن ترسلوا الله بيوا غيركم في ذاك الأدوات an gani da galiliya idan mutum ya mutu ya bar mata ɗan shi sai sai ya zafi ta ɗan shi in dai ba ita ta haife shi ba to daga lokacin da mutum ya mutu ya bar su ɗan sai sai ya zaga ya zage ta dan haka a lokacin ban ya ga dama zai aure ta in ya ga dama mai da ita baiwa ko da tana da yaya da wuta wannan shi ne suke aikata wani zai rike ta saboda dukiyanta tunda a lokacin su ba su da gado a jahiliya mata ba su da gado ba su a gadon kowa an fahimta ko shine Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum ya koyi da kuka imani bi halatta gare ku an tabsu nisa ku ga jama'a ya karha ta hanyar mutuna musu ko ta hanyar juri kamar yadda suke aikatawa a zahiriya wala ta'duhunna Allah ce kar ku kuntata musu kar ku kuntata a lokacin da muke tare da su kar ku kuntata musu ita zahabu bi ma'al ma atitumuhunna saboda kawai ku matsa don su ba ku wani sashi na sadaki da suka bayar wannan kuma kun ga wancan hukuncin daban ne na gadon mace wannan kuma kada ku matsa musu su har sai sun zo sun ce sun haƙura za su biya ka wani sashi na abin da suka bayar na sadaki don kawai ku rabu Allah ya kada ku ya kun kuntata ku ba ku rabu da su ba hukun ba ku rike su bil ma'ruf ta hanyar kyautata su abin da wai kai kake so ita ta matsa ne har sai ta dauko wani abu daga cikin abin da ka bayar na sadaki ka bayar ina ba ta ambali shine Allah subhanahu wataala ya ce ka ku yaka illa an yati na bi fahish bil mu'minina da ya ce in suro da alfasha alfashan bai yi ina ba ta ambali shi alfasha shine ko ya zama mutum ya ya samu iyalinsa tana aikata zina to abu biyu ko ya rabu da ita in yana bukata ko ya rike ta ko kuma ya horar da ita ta hanyar da kanta da ita da kanta za ta nemi rabuwa ina ba ta amfani wani sahabi ya zo zan manzon Allah ya rasulullahi mata ce duk wanda ya miƙo hannu ba ta iya turewa duk ɗin wanda ya inda an miƙa mata hannu to ba za ta iya turewa ba kun ga kina ba zai ce ta yi kina ba inda in aka ce sai an ce ya zo da shi sai ce duk wanda ya miƙa mata hannu ba ta iya turewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to karbu da ita ka sake ta ya rasulullahi ina son ta ce a cikin karke ta inda yana son ta kaga ai shi zai je zama da ita a gaba in ta zo ta aikata wannan mummunan aikin to kana da wannan ko ka sake ta ko kuma ka ɗanɗana mata har lokacin da ta kanta ita za ta zo ta ce tana neman a rabu sai ka ce to biya ni biya ni ina ba ta amfanta illa an ya ji na da bayan shakin wa ashiru hunna bil ma'ruf Allah ya ce kuma ku zama da su ku rike su ta hanyar kyautatawa ku rike su ta hanyar kyautatawa da kullum mace ana rike ta ne da hanyar kyautatawa kakka zo ka ce ai ni ba ni da wasa ni a tana magana zan bauce ta yana ba ta an fahimta a'a ka zauna ku fira ku yi magana kowace mace da irinta ko wanda in kai mata ba'a ita kuma bata san ba'a yanzu na zai fi canza shi an gani to kake mata ba a zauna a jira annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake zauna da cikin iyalinsa wata rana har ya ce ma sai da Aisha ta ce ya Rasulullahi ina son mu jire sai kuma ya ce tashi ayi sai a yi tseren sai ta wuce shi bayan wani lokaci sai da Aisha ta yi girma ta yi biki sai ce a zo a yi tseren Aisha sai kuma a yi tseren sai annabi ya wuce ta sai sai kin tuna abin da ya fara ba kin tsere ne yanzu na tsere ki an yi ɗaya da ɗaya kenan ina fata an tsaye zama kana zaune da su ta hanyar kyautatawa kar ka zama kawai sai da ka shiga gida kuma shi kenan magana ya ƙare ka sha mur ina fata an fahimta kana iya wata ranar za ka shigo gidan ka ɗage kafa ɗaya ka ɗage kafa ɗaya ka irin tsallan nan da ake yi ne sunan shi langa ka shiga da kafa ɗaya a ce yau lafiya ka ce a haɓa ina nuna muku da a kushe niki ka ga yi za su ga sabon abu ina ba da an ita mace ta abin da kake so a tare da ita ita ma tana so gare ai ba wanda zai so ya ga matan shi cikos ko ita ma haka ne ɗaya daga cikin jikokin manzan Allah. Wata rana wani ya yi wajen shi sai ya gaishe ya sa kaya, amra ya, ya, ya sa hula ya kwafa sai shi wannan bakon ya ce, ah, yau na ganka ne da wani abu. Ya ce, wallahi ita ne, wato iyalin ce ta ce yau wannan kayan take so, kuma irin wannan sawan take sani. shi ne nima ne mata na sa mata wato kun gan baicin shi kenan ba zai fito ba ta gani amma kullum kawai ka je gona ka dawo da kuma kayan za ka wuni ka yi niƙa da kayan za ka wuni ka soya kifi da kayan za ka wuni to ya za ka yi kuma ka so ka ce ba za ka ga ko a nan ka shi ba a zubar ba ba za ka ga abu kaza ba faɗan me za ka yi na ba ta an fahimta yasa duk yadda za a yi a kyautata sai da insha Allah ya kara mace sai ina ina al'ada sai in sha ruwa da kofi sai annabi ya dauki kofin daidai inda na sa baki a daidai wurin shi kuma zai sa baki sha tana ajiyewa zai dauka in sha a lokacin da a jahiliya su duk mutum da take al'ada shikenan ta zama juji gaba daya to ai dukan yanzu nan kowa in ya zauna ya kalla ya yake mu'amala da iyalan shi za ka ga wani aiki a ina fata an san dole ya zama akwai akwai kyakkyawan mu'amala akwai kyakkyawan dangantaka akwai kyakkyawan yadda za a fahimci juna ta faɗa ka faɗa a ba haka ba ne haka ne ina fata an fahimta in kana in in kuna fira ne ko ana kallo sai ka ce to zaba ke ki zaba ni ma in zaba ko musamman masu kallon kwallo ce to ke wani club kike so ya ce ni ina son kaza ina son kaza kaga kowa zai dinga yin shauki inda yake son ne su ko shine Allah subhanahu wataala ya gaya mana wa ashuru kullu bil ma'ruf ku yi mu'amala da su ku zauna da su ku yi kyakkyawan mu'amala ta hanyar kyautatawa ba su jarwa ta hanyar kyautatawa kowanne a yi mishi duk abin da ya kamata ke mace ki san irin lafazin da za ki gaya ma miji kai kuma miji ka san lafazin ta san ita kuma wata da an zo an fara firan kuma daga nan shi ke na lamarin da ya bashi ita ce kuma dama ba sai ina bin ka bashi ka san shi ko mai gida abin da ba su ke ai daga nan daga nan duk abin da zai jawo faɗa ya jawo shi da za ta zo ta dan za ta wuce ta dan tuntuba tabar ma sai kin ga aikin banza daga nan zai tashi ya fita yi ba ya samu mafaka ba ina ba ta amma dole sai an sani saboda shi harshe ya fi komai hatsari harshe shi yasa ba wuce ake cewa wai menene fatan baki da ake cewa eh da baka wato magana zaran gumi in ta fita fa ba za ta dawo ba saboda harshe in je ya riga ya furta to ta fita ce to wajen ke ma ki san irin lafazin da zaki amfani da shi kai ma ka san irin lafazin da zaki amfani da shi kowanne ta hanyar kyautatawa kada ki lafazi da bai da lafiya kowanne ita ka fahimce ta ke ki fahimce musu wani mijin shi da abin da zai so to in ana jiran kake kawo wannan magana inda kina son jiran ne kila shi a wannan gaban zai saki tambaye shi ba shi ko ki tambaye shi anguwa ko ki kawo mishi wani korafi to duk a lokacin sai ki kiyaye dan jiran ne tsawo amma namiji duk yanda zai yi yanzu ne ya canza miki zai canza dan abin da bai ta kara karya ba sai ya canza ina ba ta amfani ta wa ashiru hunna bil ma'ruf ayi mu'amala da su ayi kyakkyawan mu'amala da su ta hanyar kyautata fa in karhitumu hunna to idan kuma ana cikin zaman sai ya zama kai dai ita wannan ba ka san ta kai abin da take yi ba ka so an bari ko mutum ya ji ta Allah ya fasa da sannan an takara mu shay'an mutum zai so yake abu ويجعل الله به خيرا يقول الله سبحانه وتعالى يسمع خير ليوم إلى إتن تاتنزا على ينتا ɗabi'un ta ya canza kila itan ba mai kyakkyawan fuska ba ne to dukkan waɗannan ababen da na ambata in Allah ya ga dama sai ya sanya alheri da yawa wanda ya aure mace ba mai kyautan ba ittifaki an yi ittifaki kashi tamanin a cikin ɗari su ne suka fi iya zama aure in kin mutumin da ya aure mace da ta suka kyau to akwai raini a ciki akwai rashin girmamawa a ciki akwai ganin kai baka isa ba ai abin da zai fara raya mata daga lokacin da ta je ta kalla idanta a madubi sai ta ce ma fa da za mu rabu da shi wanda za su neme ni suna da yawa ko ba haka za ta raya ba ita ko wanda ba ta da kyau can kullum tana kokarin yadda za ta yi ne sai entertainment din wannan zamantakewar dan ka a samu akashi ina ba ta amfani shi ne Allah yake gaya dan maliki da wannan ina ba ta amfani ta an gane da yawa sai abubuwan su zama abin da ake nima a samu sai zama bai samu ba sai ya zama an samu matsala ina ba ta an fahimta shi ne Allah ya ce da yawa za ku ta abu wannan abin da kuke yi kuma akwai alheri bai yawa a ciki ina ba ta fahimta shi ne Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana in kuka ga haka ku yi haƙuri fa sa an takarhu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera khairan kaseera Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu alheri alheri mai yawa Allah ya sanya mana alheri ya Allah ya وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم وآتيتم إيداهن كنطارا فلا تعوذوا منه شيئا أتعوذوا له بوتانا وإثما مبينا.
الله سبحانه وتعالى يكتب لك يا منى وإن أردتم الاستبدال زوج مكان زوج idan mutum ya nufin ya canza mace wato yana tare da mace sai ya ji dai shi dai yana son sarahu dan ya ga wata yana son jahura to da shari'a ke dalla dalla shi dai yana son sarahu saboda ya ga wata wa ataytum wa ataytum ihdahunna qindara kuma gashi ya riga ya bada kuɗi masu yawa ko wajen sadaki ko wajen abin da ya kashe a ɗaki na komai da komai Allah ce ba za su aku zu min wushe kada ku karɓa komai da gaske kai ne kake son kwarabu da ita ka ba da dukiya ka kashe kuɗi wajen auren kayi kaza kayi kaza kayi kaza to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ka buƙaci haka komai ba za ka karɓa idan kai kai mata kayan tsari da an ga an dai zamu da kimi da kayan tsari da lokaci ba ku ci abubuwan shi da bene ne duka wannan duk in kayi Allah ce ba za ka ga komai ba shi duka ya zama nata a ta akubuna ko ku kusan wa isman bina Allah ce kwa karba saboda zalunci da zunubi mai girma karban zalunci ne karban kuma zunubi ne ne ai kai ne kace ba ka kai ne kace ba ka so to tunda kai ne kace ba ka so wannan ya zama naka kuma ya rage naka tunda kai ne kace ba ka so ya rage naka gaba daya ina ba ta amfani sai Allah ya وكيف تأخذونه وقد أبقى بعضكم إلى بعض وأذن منكم ميثاقا غليظا.
شيل الله سبحانه وتعالى شيء وكيف تيايا تأخذونه ذاك كبا وقد أبدا بعضكم إلى بعض باين ساشي cikinku miji da matan sun riga sun kebe har sun riga sun kebe a tsakaninsu komai bai ko da komai bai faru ba wasu malamai sun ce saboda wannan ayar in je ta riga ka auro ta ko ka shiga daki ko ka rufe har da za ta ga wani abu a jikinka wanda in bai sun aure ba ta isa ta gani ba to shi ke nan ta ci sadaki gaba ɗaya ta ci sadaki ta ci duk abin da ka kashe ko yanzu ne aka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya za ku karɓa وقد أقلى بعضكم إلى بعض باين ساشي ياكي دي ساشي وأخذنا منكم ميثاقا غليظا كما دا ما غاش فر da an dauki alƙawari alƙawari mai ƙarfi imsakuuna bil ma'ruf ko kuri ki ta hanyar kyautatawa in za ku rabu da su ma ku rabu da su ta hanyar kyautatawa shine Allah subhanahu wa ta'ala ce bayan an yi wannan alƙawari sannan ku zo kuma ku saba yin haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ce ba kankanin saba ma Allah ba kankanin zalunci Allah ya raba mu da zalunci sai Allah ya ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاهية ومكتا وساء سبيلا الله سبحانه وتعالى يتكبر لك يا من ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ba za ku aure abin da iyayen suka aure duk idan mahaifinka ya aure mace to shi kenan ta haramta har abada ko ya kwanta da ita ko bai kwanta in dai an daura auren to har abada ta haramta da zama ko wala tankihu ma la ta'a ba hukum min nisa daga cikin mata illa ma kad talaba sai abin da ya rasa ya faru ga farkon inda muka tashi ai su suna gadan mata yadda wani mutum ya so kuma ya aura Allah subhanahu wataala ya ce to ba aure da abin da mahaifinka ya aura ba aure har abada sai dai abin da ya riga ya faru innahu kana fa'ishatan Allah subhanahu wataala ya ce wannan abin ki ne abin ki ne gaba daya wa makatan kuma yana haifar da kiyayya ya za a yi uban ku ɗebe mutum ki mahaifinku ya rasu kuma ka aure mahaifin shi a ce za a zauna lafiya za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya wasa a sabila Allah ce wannan hanyar ta yi muni gaba da muni ya muna da Allah akwai yancin da ya fi yanzu yadda Allah ke gaya mana yancin mata tun daga rike su da yadda za a zauna da su akwai wani sai Allah ya ce حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمتكم وخالتكم وبنات الأرض وبنات الأوت وأمهاتكم التي ألعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في غجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولا إلى بنائكم وخلائل أبنائكم الذين من أسلافكم وأن تجمعوا بين الأوتين إلا ما قد سلف إن الله كان عفوا غفورا كان غفورا رحيما
Allah subhanahu wa ta'ala yace tun da yanzu za a haram za a gaya mana abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa'innan haramun ne a jiya haramun ne a yau haramun ne a ka tsaya ka ce hurimat alaikum ummu hatim ubangiji ya haramta muku auren iyaye bayan da za a ga ya auren wani shi to duk matan da mahaifinka ya aura ta zama uwanka ba aure a tsakani yadda ba za ka auri mahaifiyanka ba haka ita ma ba za ta aure ta ba ba aure a tsakani hurmat alaikum ummu hatim wa banatukum haka nan ƴaƴayen uba ba zai aure shi ba ina fata an bayyana uba ba zai aure shi ba uba ba zai aure jikan shi ba uba ba zai aure jikan jikan shi ba haka haka haka abin yake a ƙasa in ji tsatsan ya haɗu da kai haramun ne har abada ba wani fana da gara haka kai ba za ka auri uwanka ba mahaifiyarka ba za ka auri yar uwanka ba sai Allah zai gaya mana kanwance ko ya ce duka ba za ka aure su wa banatukum wa ahawatukum haka nan yan uwanku wanda kuka hada uwa daya uba daya ko wanda kuka hada uba daya ko wanda kuka hada uwa daya wannan ba aure kai ba za ka aure ta ba kai ba za ka aure yanta ba kai ba za ka aure jikanta ba haka haka haka haka haka amma ɗanka sai a aure yanta ɗanka sai a aure jikanta ɗanka haka haka amma kai shi kenan an tafi kenan ina ba ta amurinta wa amma tukun haka nan ba za ku auri kanwan ku ba koyar ku ba su ne ake kira gwaggwako su ne gwaggwanni to yan mahaifiyanka mahaifinka ko kanwar mahaifinka ba aure tsakanin ku har abada amma za ka aure yadda yana ba ta hankali ɗanka zai aure yadda an gani ɗan kawu zai aure ‘yar ‘yan kuku ko ‘yar ‘yan inna amma kai ba za ka aure su ba sai dai ‘ya'yanku gwaggwannin ku ba za ku aure su ba gwaggwannin nan ya uwansu ɗaya ubansu ɗaya da mahaifinka uwansu ɗaya da mahaifinka ubansu ɗaya da mahaifinka ba aure a tsakanin da wahala cikin haka nan innoninku kai ba za ka aure innan ba yan mahaifiya ko kanwar mahaifiya ita ce hala cikin ita ce inna mu da hausa muna cewa inna ko idan in ka dan ce inna to yan mahaifiya ce ko kanwa mahaifiya wa banatul ahi hakan nan dan wato yar dan uwanka ba za su aure ta ba banatul ahi wa banatul ukhti hakan nan yar dan uwanka ita ma ba za su aure ta ba kana da ɗan uwa uwan ku ɗaya uban ku ɗaya ko uban ku ɗaya ko uwan ku ɗaya yashi ba za ka aure ta ba an gane ku kana da ya haka ita ma yatta ba za ka aure ta ba shine kamar yadda na faɗa sai dai ƴaƴan ku an fahimta ƴaƴan ku kana da wa uwa ɗaya uba ɗaya yana da ya kana da ɗa sai a haɗa sai a aure wannan aure lafiya ne kana da ya uwa ɗaya uba ɗaya kana da ɗa kana da ya ɗanka da ƴarka sai a haɗa aure amma ku ba aure har abada ku ba aure ita ba za ta aure ka ba kai ba za ta aure ta ba ɗanka zai aure ƴarka ɗanka ma ba zai aure ta ba an fahimta ɗanka ba zai aure ta ba dan ba zai aure innan shi ko gubban shi ba amma ɗanka zai aure ƴar innan shi innan shi ko ƴar gubban shi wannan duka babu da babu damuwa a ciki wa banatul ai wa banatul bukhus wa ummahatukum allati arda'anakum hakanan iyayenku waɗanda suka yi renanku su ma ba za ku aure su ba mahaifiyanka ta rasu sai wata ta ɗauke ka ta shayar da kai to ba aure a tsakanin ku gaba ɗaya ƴaƴanta ma kai kai ba za ka aura ba wanda ta shayar da kai ba za ka aure ƴaƴanta ba amma sai kana da wani dan uwa uwan ku ɗaya uban ku ɗaya shi kuma bai shayar da shi ba shi kuma zai zo ya aure ƴanta ba wani abu zai ma iya auren ta amma kai wannan shan nonon da kai aure ya haramta a gare ina ba ta amuri ta shine shi Imam Malik Allah ya kara mu shaida yace ko da tsotso ɗaya kai a ce an kai ka kawai na wuni ɗaya ne ka tsotsa to wannan a masaba mu na malikiya an ce shi kenan ba ka ba auren da ba ka ba auren yayanta ta zama uwanka kenan imam shafi Allah ya kara mishi da shi a tsotso biyar to ka ganin nan ne ake wato sabani sabani idan aka ga abin ya kice dan malikiya sai ka gan shi ya afka mu shafi'iya ko sai ya aro inda fahimta ne ina ba ta hankali za ta imamu shafi ne sannan kuma imam malik ya ce idan ɗan bai isa bai wuce lokacin shan nono ba ainihin lokacin shan nono ai bai wuce shekara biyar ba a shekara biyu ba ko haka ne ko wa hamlahu wa fisaluhu salasuna shahara kaga gaba ɗaya in ka auna ba zai wuce shekara biyu da ɗan wani da cikin dalilin gaba ɗaya wata wata talatin to in bai wuce in ya wuce wannan ko ya sha wannan haram haramcin bai haramta ba shi ma imamu shafi ya tafi haka amma sai da insha Allah ya kara mata yadda ta ce ko mutum ya tsufa in dai ya sha nonon shi kenan ba wannan auren kaga dai maganin ka ayi ka abara ina ba ta amfani da su waɗannan su ne waɗanda ba babu aure a tsakani kwata-kwata a badiyyan ke shayarwa yana hana aure shi yasa dole mata sai sun lura kada kawai dan kin je gidan sha'ani kin je kaza yaro na kuka a ce ai ranar kowa ne ki ɗauka ki ba shi nono zama yana sha a ce ai ɗana kowa ne kawai kada ki wannan wa akhawatukum Allah subhanahu wataala ya ce haka nan ƴan uwanku min ar-ridai wanda ku aka rene ku tare sai aka dauke ku aka kai ku gidan reno aka kai ku gidan reno an dauko wannan an dauko wannan sai ya zama mace ɗaya ta sha ba ba mahaifin ku ɗaya ba ba uwan ku ɗaya ba ba uban ku ɗaya ba amma shayarwa ya haɗa ku a wuri ɗaya. Shayarwa ya sa kun zama ‘yan uwa, to ba aure a tsakanin. An fahimta ku? shayarwa shi yasa sai an kiyaye wani tsatso aka sha wani ne ya sha daga ina ne kaza duk sai an kiyaye wani ina fata an fahimta shine Allah subhanahu wataala yake ga wa ummahatin nisa haka nan iyayen mata yau matanka mahaifiyarka ba aure a tsakani haka ba ta zama uwanka ta zama uwa duk wanda ka aure ta to ba aure a tsakani ina ba ta hankali malamai sun ta magana ya za a daura aure da ya in aka daura aure da ya an daura ba ta tare ba sai aka rabu ya hukunci za ka iya auren uwan uwan matar ka kenan ko a ba za ka aura ba ko da sun ka daura aure ta zama uwanka kenan ba aure kwata-kwata amma sai aka ɗaura aure da ya in aka ɗaura aure da uwa sai da aka zo kawo amarya sai kaga yan sai wannan fa ai yarin matan da ka aura ne a to ai gida na zan ita ada ba aure uwan ba sai uwan ta ce to kun kuma kun in za ku daidaita shikenan ni sai a warware nawa shari'a ta ce sai ka aura ita yanka in an rabu da uwan amma matukar baka sadu da ita ba amma idan aka sadu shikenan kuma magana ya kare kun san abin da shari'a ta kalla ita kowa za ta iya jurewa don haka wani ai yanzu za ta ji daɗi ne ba ko ba za ta ji daɗi ba kowa na da wani ciki na da wani ciwon ne kowa za ta fi so ta yi aure amma yanzu ya za ta iya jurewa a rabu da ita a wani uwanta ba za ta iya ba shi ne shari'a ya karɓa to uwar mahaifiyar matanka in ka aura matan to mahaifiyar ta haramta ba aure a tsakanin ina fatan an fahimta su ne wa umma hadi da sa'u wara ba ikukum haka nan Allah subhanahu wata'ala ya ce agoda arraba'id wato agoda wanda aka zo da cikin gida ka aure uwa ta zo da ɗa to wannan yan ba za su aure ta ba amma ɗanka zai aure ta an fahimta ɗanka zai iya auren ta mace ne ka aure ta sai ta zo da ɗa gidan to har abada ba za ka aure wannan ɗan mutum amma kuma ɗanka zai iya aurenta amma idan matan da ka aura ta zo da agola sai ta haihu ɗanka ba zai aure yarta ba amma wannan da ta zo da shi daga wani gida kuma zai aura an fahimta na ji ana na'am ne an gane gaban agola da aka zo da ita gida idan mutum ya aure uwan agola to ita agolan ba za ta aure auren shi ba har abada sai ya zama yana da wata matan ita ko matan tana da ɗa sai ya so wannan agolan da aka zo da ita shi ɗan zai iya auren agolan ina ba ta an fahimta shi ɗan ɗanka sai ya aure agolan matanka da kuma lafiya da tuwona mai lafiya amma idan ita ɗanka ba zai aure ƴar matanka ba a yi in kai ka haifi ƴan amma idan wani ne ya haifi ƴan ta zo da shi gidan ka ɗan sai ya haifa. Ina fata an fahimta. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa raba'ikum allati bi ujurikum wanda suka zama sun kebe sun kebe wato sun zauna a cikin ɗakunan sun zama tare da su min nisa'ikum daga cikin matayenku allati da halkin bihin wanda kuka zama kun sadu da su in je ka auro mace ka sadu da ita shine yadda agolan ba za su aura ba kamar yadda ne bayani an fahimta fa in lam takunu da halfin bihinna idan kuma ya zama ba ku ba ku sadu da su ba fala jina alaikum babu laifi a gare ku shine bayanin da ne in ba ku sadu da su ba an zo da ita kenan ce wannan fa ai yadda matanka da ka aura yadda ce ai mu daidaita kawai ke ki hakura ne mu dawo mu aure yar ita ce ta aminta shi kenan Allah ce babu da zai ka aure yar amma idan aka riga aka sadu to wannan agolan ta haramta da gare ta amma sai da aka zo ran da aka kawo amarya tana kofar gida da abokai an tsaya sai ta guda ta gaishe ka aka ce wannan ba ce ai yarka ce ta wajen masu da ka aura a to a dawo a dawo ai ban san da ita ba wannan babu laifi in ji ubangiji ba cikar dai ba ku riga wani abu ya shiga ba ina ba ta an fahimta wahala Allah subhanahu wa ta'ala ce wahala ilu abna'ukum haka nan ƴaƴan wato matan da ƴaƴan ku suka aura ƴakka ɗanka ya auri mata kai ma ba za ka aure ta ba ta zama ƴakka an fahimta ko allazina fi aslabikum amma wanda ya zama daga cikin tsatsanka sai ya zama ka rike yaro ne a wurinka har amma ba a gane cewa ba kai ka haife shi ba a gane ba sai ya aure mace zama ya gidaji zama ya gidaji ka shiga ka fita don yadda za a gyara ke to in ta yaron na wani ai sai a yi da ni ina ba ta fahimta in aka amince shi kenan lafiya to kaga miko yayi kyau ne amma idan ba kai kai bayanin ba ina ba ta fahimta ya fara haka zamanin mun ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure sai sai ga sai na mutum ya shi Allah ya kara kafin ya aure ta ai sai dina zaidi ne ya aure ta shi ko zaidi dan manzon Allah ne amma ba shi ya ba shi ya haife shi ba sai da ya kai matsayin da ana ce mushi zaidi bin Muhammad Allah ya gaya mana wadan ma fada zaidin min ha wadaran zawwajaha haka Allah ya gaya lokacin da zaidi lokaci ya yi zaman ya gida Allah shi aka raba auren shi da zai da sai da zai raba sai kuma aka daura mu to idan dan yana hannunka sai aure yin daɗi kai babu laifi ka aura matan da ya saka ina ba ta an fahimta amma dai al'ada da hankali ba zai ɗauka ba ko amma ita shari'a ba ruwanta ta ba da koba amma yanzu al'adance ka ɗaya ta so a wurin ka tun yana tsanani har ya girma ya aure mace kuma ka ya saka ka aura ai za ka ji tun mai ko amma kuma shari'a ba wata ana sai dai kawai ba akan bar wani abun don wani abu shine Allah subhanahu wata'ala yake ga allazina min aqlab wa an tajma'u bainal ukhtayn haka nan haramun ne ka hada mata biyu yan uwan juna uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ka hada su a lokaci ɗaya ka zauna da su a lokaci ɗaya ga wannan uwar gida ga wannan amarya wannan haramun gidan ina ba ta an fahimta illa ma dan salaba sai abin da ya riga ya riga ya riga ya gabata zamanin jahiliya da ana yi mata sai mutum ya aure ya ya aure kanwa wanda zai wuce kuma shi ya zauna da su a lokaci daya an gani amma sai dai ta rasu sai ka aure wata an wanda koyarta wannan lafiya ne a lokaci guda ne ka hada su su kishi tare wato su zamantakewa tare shine haramu amma sai wannan ta rasu kamar yadda sai na Usman Allah ya kara mushi yadda da da matan shi ta rasu sai da Ruqayya ko ko Umma Kursum aka aura mushi sai da Umma Kursum Allah ya kara mushi amma a hada su lokaci guda shi ne haramu Allah ya illa ma mar sanaba sai abinda ya riga ya gabata inna Allah shi ubangiji kana haka yake ji haka yake wa haka yake gobe da korafi yawan gafara ne rahiman kuma mai yawan jin da Allah ya fara gafara ya sanin
wani ba ala yake neman ka kawo ko tabbaya yake cewa mutum ne ya rasu sai yana da 'ya'ya biyu namiji da mace to kafin ya rasu sai ɗanabin sai ya riga shi rasuwa kuma ya bar ‘ya'ya shi ma to ita wannan ‘ya macen yanzu wanda ita ta rage ita kaɗai yanzu to tana iya kwashe gadon diga ko ya
ya bar ‘ya'ya sai ɗan shi ya riga shi rasuwa ɗan ba ya da sai zama mace ce ita mace ba za ta iya cin gado duka ba in ita kadai ce za ta ci rabin dukiyar za a raba dukiyar biyu sai kuma za ta kwashi rabi in su biyu ne har zuwa su goma za a raba dukiyar kashi uku ne sai su ita su matan 'ya'ya matan sai su kwashi kashi biyu su bar kashi ɗaya to a nan ne su kuma 'ya'yan ɗa za su jawo sai su yi gado ina ba ta amfani amma sai ya zama da mace 'ya'yan biyu ne maza mace ɗaya sai dai ya rasu sai aka bar namiji da mace to su 'ya'yan ɗan nan da aka riga mutuwa ba za su ba za su yi gado wannan namijin ya hana su yi gado su ma abin da ya sa ya dawo suka dawo suka samu suka ci saboda matan ba za su iya kwashe gadon ba ba za su iya cinye gadon duka ba amma idan da ɗa namiji ko shi kaɗai ne mata su goma to ya kange duk wanda zai zo ya ci gado shi kaɗai din nan ya kange duk wanda zai zo ya ci gado ya kange su da haka ita wannan za ta ci rabin dukiya rabin kuma sai 'ya'yan ɗan su kuma sai su yi gado gwargwadon yadda ba wanda zai iya siyo
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اينما كانوا يا رب العالمين اللهم اتنا وابا لنا ابواب الشر كلها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واجنا عذاب النار